ne adab din sun da shine muka dade ba mu ba eh eh bismillah ni ban fito da na littafin ba kai kana da wani littafin dama masu yin adab din ba su da yawa na lura da wannan to tun da baka na karanta karanta mu ji sai ji kawai ka bude da yawa daga kara mana da kowa bismillah wala
bismillah ar-rahman ar-rahim والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نماذج من فعل الجاهل الوصف mun karanta nan gurin نعم
mun karanta nan
امرؤ القيم Mm.
يسكو الليل والخيل كلمة عن الشاعر هو الملك في الليل امرؤ القيس بن حجر الكندي حامل لواء الشعر في الجاهلية كان أبوه هجر ملكا على قبيلة بني أسد wato um, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin ina jin wannan ba zai shiga ba jeri na darasi na yau da gobe ko da yake tunda dai dama na hau shine aslan shi wannan shine mudaf din wannan mudaf ilayhi ne ko ba haka ba da haka ba zai zama darasi na yau da gobe ba wato za- za- wato maganar da zai anan zai magana akan imrul qais yasiful khayla wal layl yana siffanta dare yana kuma siffanta doki wato wani dokinsa wato dare na damuwa da ya keto ta cikinsa yake siffantawa a cikin kasidar banda wannan akwai waɗansu abubuwa da yawa amma dai waɗannan su ne abraz simatul qasida annahu yatakallam عن الليل والخيل فشي ابن القيس سنة كرنسا الملك الظليل سركن بطا كده سركن تبرغزا امرؤ القيس ابن حجر الكندي قبيلة ستي بنو كندني أصلا سدق يمن سكي حامل لواء الشعراء وكما حامل لواء الشعر في الجاهلية wanda shi ke da rike da tutar waka a lokacin jahiliya abin nufi masu bincike duk sun yarda cewa imrul qais ya tsara sauran mawaka na jahiliya iya waka wato wannan koda ba ijma'i bane ba na masu nazari akan wannan galibin malaman da suka yi nazari akan waƙoƙin jahiliya sun faddala imrul qais akan sauran shu'ara ko shaka ba akwai waɗanda suka yi tawaye suka ce su suna ganin ba imrul qais bane bai shi sa ganin a sa aisha waɗansu suna ganin a sa wane ne da sauransu amma dai zalibuhum ya zahabuna ila anna imra alqais wa hamilu liwa'i shi'ri fil jahiliya yace me kana abuhu كان أبوه هجر ملكا على قبيلة أسد وكان ظالما qabilati bani asad نعم قبيلة بني أسد Mm.
وكان ظالما فضاق بنو أسد بحكمه وبالنفوذ لقهطان لقهطان وبالنفوذ وبالنفوذ القحطاني عامة
وبالنفوذ وبالنفوذ القهطانية عامة فوثبوا عليه وقتلوه shi baban imrul qais wanda shine hujur ya kasance malikan sarki ne ala kabilati bani asad wato yana mallakar kabilar banu asad wa kana zaliman mutum ne azzalimi wajen mulkinsa fa daqa banu asadin bi hukmihi sai su banu asad suka samu kuntatuwa a sakamakon mulkinsa wa bin nufuzil qahtani amma kuma suka samu kuntatuwa sakamakon mulkin banu qahtan gaba ɗaya a kansu wato na farko dai shi hujur a keɓance ba sa son shi sannan kuma dama a gaba ɗaya ma ba sa son dukkan wani ɗan banu qahtan ya zo ya mulke su qahtaniyawa su ne kabilu na larabawa na kasar yaman kamar yadda banu adnan su kuma su ne na aljaziratul arabiya kamar makka kenan an gane ko fa wasabu alaihi sai suka far masa wato wa qataluhu kuma suka kashe shi ehe ووصل النعي إلى ولده امرؤ القيس وهو في في رحلته fi rihlati qanatin نعم في رحلة قنس مع بعض رفاقه في واد
mu'shib معشب بحضرموت يقال له جمون
wa wasala na'yu akan ce anna'yu akan ce anna'iyu abinda ake nufi da shi labarin mutuwa shine anna'yu wa wasala na'yu sai labarin mutuwar ya isa ila malad ila waladi himri'il qais ya zuwa ga ɗansa imrul qais cewa fa an kashe mahaifinka wa huwa fi rihlati qanasin shi kuma yana cikin wani- wata tafiya da ya ta musamman ta farauta qanas kenan ma'a ba'd rifaqihi tawa- tare da wani- da wani sashi na abokanansa rifaq jam'i na na, na rafiq kenan abokin tafiya fi wadin mu'shif a wani wadi mai yawan ciyawa mai yawan ciyayi bi hadramaut can kusa da garin hadramaut yuqalu lahu dammun shi wannan wadin ana kiransa wadi dammun lokacin da labarin mutuwar hujur ya je ga imrul qais yana wannan wadi din a wajen farauta
فكان ذلك الحادث حدا فاصلا بين مرحلة اللهو ومرحلة الجد في حياة الشاعر
fakana zalikal hadis sai wannan abu da ya faru na kisan mahaifinsa ya zanto haddan fasilan kamar wata wata iyaka fasilan wadda ta rarrabe baina marhalatin lahawi tsakanin zango na wasa da wargi wa marhalatil jiddi da kuma zango na zama gaske fi hayatin sha'ir a rayuwar wannan mawaki imrul qais ma'ana kafin kashe mahaifinsa mutum ne ba abin da ya damu da shi a duniya sai farauta sai mata sai giya farauta mata giya aikin daba daga lokacin da mutuwar mahaifinsa ta zo to sai zan to kamar wannan ce wata iyaka ta ƙarshen rayuwar wargi a cikin rayuwarsa sai kuma ya zama gaske dan yanzu yana son ya ɗauki fansar mahaifinsa mhm إذ هب من اليوم الثاني لمطالبة بسعر أبيه وأقسم ألا يكتفي بأقل من قتل مئة ر- رجل مم.
وجز نواصي مئة آخرين من بني حسن
izhabba nan take kawai sai ya yunkuri min al-yawm al-thani daga yini na biyu bayan kisan mahaifinsa lil mutalaba bi sari abihi domin kokarin neman daukar fansan mahaifinsa aqsama alla yaktafi bi aqalla min qatl mi'ati rajulin ya rantsuwa cewa wallahi ba zai haƙura ba da abin da bai kai rai ɗari ba cikin waɗancan mutane da suka kashe mahaifinsa ko da ya kashe casa'in da tara hankalinsa ba zai kwanta ba sai ya kai ɗari zuwa abin da ya sama a madadin kashe mahaifinsa wa jazzi nawasi mi'atin akharin kuma a samu guda ɗari su kuma wato ainihin ya tilge musu gashin kansu da ransu ya kashe ɗari guda ɗari kuma ya tilge musu gashin zankonsu min bani asad cikin banu asad wato don ya ɗauki fansa kenan وقد ناصره أول الأمر قبائل من بني بكر وتغلب وقهطان a farkon al'amari akwai kabilu na banu bakar da banu taglib da banu kahatan duk sun taimaki amurka kai don ya ɗauko fansar mahaifinsa
ولكنهم سئموا منه لعناده فتفرقوا عنه amma daga ƙarshe sa'imu minhu sai suka ƙosa da shi li'inadihi saboda taurarewarsa taurin kai ne da shi fa tafarraqu anhu suka tafi suka bar shi sun ga an yi fadan an karkashe ya ya ce shi duk da an karkashe bai yi ba sai sai ya kai wannan adadin da ya sa daga su kuma dan me za su bata lokaci su yi ta mugamara da rayukansu da dukiyarsu dai fansa yake so an kashe su ma wani adadi daga cikinsu da haka sai suka rabu suka rabu da shi daga nan mai faru فسافر إلى القسطنطينية يطلب النصر من ملك بيزنطية
fasafar ilal Constantiniyya gari ne a ƙasar Rome yana ƙarƙashin daular Rumawa ya tafi zuwa garin Constantiniyya ya tulubun nasra yana neman taimako da agaji min maliki Bizantiyya daga sarkin Bizantiyya shine Justinian sunan sarkin kenan sarki ne na arna wancan lokacin kaddama ya arna suka fewa aha لكن رحلته باءت بالفتح فعاد كاسفا حزينا ومات مسموما بأنقرة في رحلة عودته في رحلة عودته في رحلة عودته yace lakin rihlatahu ba'at bil fashli sai dai tafiyar tasa ta dawo da tangarda ba tare da ya ci nasara ba fa'ada kasifan ya dawo yana mai hasara ba tare da ya samu abin da ya je nema ba hazinan kuma yana mai cikin bakin ciki da damuwa wa mata masmuman ya mutu wato da summu da aka sa masa wato dafi da aka sa masa ya sha abinci bi ankara a garin ankara wanda ya yawake cikin kasar taki fi rihlati audatihi akan hanyar dawowarsa wato da ya ga yan uwansa taimakon da suka yi masa sun ce ya isa haka sai ya tafi kulla kawance tsakanin shi da daular rumawa don ta ba shi makamai da kuma karfin soja ya zo ya sake farwa banu asad to tafiya ce wadda yake a wancan lokaci mai tsawon gaske ko shakka babu tafiyar sama da kwana arba'in mutum zai yi cikin sahara a kan raƙumi haka ba karamin aiki ba ne ba a nan ne a kan wannan hanyar ya yi kasidarsa mai tsawo daga cikin kasidunsa kama laka shaukun ba da ma kana aksara wa hallat sulaima batna fawin fa'ar'ara kinaniyatun banat wa fil qalbi wudduha mujawiratan ghassana wal hayy ya'mura alain da yake cewa baka sahibi lamma ra'ad darba dunahu fa ayqana anna lahiqani bi qaisara fa qultu lahu لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤبرا كتاب بكا صاحبي abokina ya fashe da kuka lamara an darba dunahu da ya ga an je kai iyakar da ya sani an ci gaba an je inda bai sani ba an wuce iyakokin kasar da ya sani an shigo ta duniyar zauwa fa aikana anna lahiqani bi qaisara ya samu tabbas lalle sai mun sai mun hadu da kaisar sarkin rumawa sai kawai ya fashe da kuka yana ganin ba za mu iya koma gida ba fa qultu lahu sai na ce da shi la tabki aynuka ka bari ida kar ka bari idanunka su yi kuka inna ma nuhawilu mulkan aw namutu fa nuzara abinda muke so shine mu dawo da mulkin mahaifinmu ko ko mu mutu akan hanyar hakan in mun so a ba mu uzuri bayan mun mutu ba za a ce mana bin ragwaye ne mun kyale an kwace mulki muna ji muna gani ko mu dawo da shi ko a ba mu uzuri tafiya ce da yi ta mai wahala matuƙa kuma a kan hanyar wannan ne kuma ya dawo ya mutu a ankara fi hilati audatihi wa yuqalu ويقال إنه نظر وهو يحتضر إلى حمامة تسجع فقال يخاطبها أيا جارة إن المزار قريب إن المزار قريب إن المزار قريب وإني مقيم ما أقام عتيب أيا جارة إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب
أيا جارة وأنت يا فتونا مغنى yayin da ya kalli wata kurciya tasja'u tana rera waka faƙala huwa yukhatibuha sai ya faɗi wannan maganar yana mai yawa kurciya magana ya san ko kurciya ba ta fahimtar magana ɗan adam ita a ya jarata innal mazara karibu ya ke makwabciyata wurin ziyarar fa a kusa yake kin kusa zuwa in bege kike ya sa kike rera waka to kin kusa zuwa ga wanda kike bege wa inni muqimun ma aqama asibu ni kam ina nan tsaye daram matukar dutsen asibu yana tsaye daren ban girgiza ba dangane da abin da ya same ni a ya jarata inna gariba ni hahuna yake makwabciyata ni da ke nan gudun duk bakunta biki kukan nan naki kina neman wani masoyi ne nima nan gudun abin da nake ciki kenan wa kullu garibin lil garibi nasibu kowane bako kuwa yana da rabo na kauna zuwa ga kowane bako dan uwansa dai idan kana cikin damuwa da kewa ta bakunta sai ka gamu da wani shi ma ce bako ne suka ji kamar kun yi tarayya wajen abu daya to an ce wannan shine karshen abin da ya faɗa a duniya na'am مناسبة النص هذه الأبيات التي سنوردها من معلقة امرؤ القيس وهي من أشهر المعلقات Mm.
بدأها على عادة شعراء الجاهلية بذكر الديار والأطلال Mm.
وفراق الأحبة Mm.
ثم تغزل تغزل بعد ذلك بابنة عمه حنيزة ومضى يفتخر بأنه يقتنم الليل ويركب ويركب الخيل وقد جاءت هذه الأبيات في معرض
في معرض معرض وصفه وصفه لليل لليل والخيل والخيل.
waɗannan baitoci allati sanuruduha waɗanda za mu koro maka su min mu'allaqati imrul qais daga mu'allaqa ta imrul qais wahiya min ashharil mu'allaqat dama tana cikin mafi shaharan dukan waɗansu mu'allaqat badaha ala adati shu'ara'il jahiliya ya fara ta bisa ga al'adar mawaƙa na lokacin jahiliya bi zikirin diyari da ambatan gidaje wal atlali da kufai shine al-atlal kufai inda an tashi an bar wurin kenan wa firaqil ahibba da takaitin rabuwa da masoya tagazzala ba'da zalika bi ibnati ammihi unayza bayan wannan sai kuma yayi ta maganan soyayya game da yar baffansa da ake kira unayza wa mada yaftakhiru bi annahu yaktahimu al-layla sannan kuma ya zarfi cikin watsar yana mai alfaharin cewa shi dinnan yana kutsa kai cikin duhun dare wayar kabul khaila kuma shi kwararren mahayin dawaki ne wa qad ja'at hadhihi al-abyat waɗannan baitoci sun zo fi ma'rid wasfihi lil-layl wal khayl wato wajen da yake kokarin siffanta dare da kuma doki kusan abin da ya fi rinjaye kenan a ciki
وتعتبر معلقة امرؤ القيس من عيون الشعر العربي الجاهلي وذلك لقوة أسلوبه أسلوبها وتنوع وتنوع وتنوع وتنوع أغراضها وروعة خيالها
wa sidqi taswiriha وصدق تصويرها للبيئة الجاهلية ممتاز وتعتبر معلقة امرئ الكيف أنا إذن أنا كرجا معلقة امرئ الكيف da cewa min uyuni shi'r al-arabi tana daga cikin tsantsar waka ta larabawa aljahili na lokacin jahiliya tsantsar wakan larabawa ta lokacin jahiliya tunda zaka ji babu wani abu na ƙarshen addini a ciki kasan a lokacin jahiliya akai ta sannan kuma ƙarfin larabcin ya nuna maka lallai a lokacin jahiliya ne daidai lokacin da su larabawa ba su haɗu da waɗansu al'ummomi ba na habasha ko na farisa ko na romawa irin wanda suka aru waɗansu kalmomi a wajensu tsantsar larabci ne a cikinta ba ba tare da garoye da komai ba wa zalika li quwwati uslubiha wannan kuma saboda ƙarfin salon zancen da ke cikinta ƙarfin larabcin kenan wa tanawwu'i aghradiha da kuma nau'antuwar manufar waƙar ba abu ɗaya ba yawa waƙa yayi maganar masoyiyarsa yayi maganar dare yayi maganar um, doki yayi maganar farauta shine tanawwu'ul aghrad kenan Al- al-gharad wato manufa al-aghrad ya zama jam'in sa kenan wa raw'ati kha- khayaliha da kuma kyawun khayal ɗinta khayal shine wato babu abu amma sai ka siffanta shi kamar gashi kana yi masa magana akwai lokacin da laraba suke yin haka wato babu abu amma sai ka siffanta shi kamar gashi kana yi masa magana wasu duke taswiri halil bi'atul jahiliya da kuma gaskiyar suranta yanayin rayuwa a lokacin jahiliya rayuwa a lokacin jahiliya rayuwa ce ta farauta rayuwa ce ta giya bai ɓoye komai ba wannan yana baka hoto ne kawai na yadda rayuwa take a lokacin jahiliya
هذا إلى أنها أقدم قصيدة ناضجة وصلت إلينا من الشعر العربي tare da cewa kuma wannan ita ce mafi dadewar kasida wadda ta nuna wasalat ilaina cikin kasidun da suka zo gare mu min shi'ir arabi cikin wato waka ta larabawa
النص ganin ab- ba wai jero ta zai ba kawai zai dauki waɗansu makatu'at ne waɗansu bangarori nata ga nassin kasidar nan فنبت من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي كأني غداة البين يوم تحملي لدى ثمرات الحي ناقصها انظلي وقوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أتى وتجملي yace kifa ku tsaya mana abokanai na ku biyu nabki min zikira habibin wa manzili mu dan yi kuka saboda tuna wani masoyi wa manzili da kuma wurin da masoyin ya zauna a wani wuri bi sikitin liwa a wani wuri da ake kira sikitin liwa to shi sikitin liwa a ina yake bainar dakhuli fa haumali yana nan tsakanin dakhul da haumal idan ka wuce dakhul kafin ka kawo haumal wato da sikitin liwa da kuma ad-dakhuli da kuma al-haumal dukkanin su sunaye ne na waɗansu wurare ina fata an fahimta wato ku tsaya a nan gurin mai tsanyi kuka ku taya ni yin kuka saboda tuna wani masoyi saboda tuna wato gidan da masoyin ya zauna ya tashi yanzu ya bar wajen ya zama kufai a daidai suka dilliwa tsakankanin addakul da kuma haumali wato yadda kasida take fatu biha falmaqiratu lam ya'fu rasmuha lima nasjatha min janubin wa sham'ali wannan duk sunayen walwala ne tubiha da kuma almikirat lam ya afu rasmuha abin da yake nufi kufai din har yanzu bai gushe ba shine arrasmu wato burbushin ginin har yanzu bai gushe ba in ka je za ga alamar ga katanga duk da ta faɗi ko za ga alamar mutane sun zauna a nan tunda za ga murhu za ga toka na an taɓa zama a wannan wurin ko za ga wurin da aka garke da aka ɗaure raƙuma duk za ga alamu shine arrasmu kenan lam ya afu rasmuha wato wurin bai goge ba alamun zama da aka a wurin bai dadace bai dasace ba limana sajadha min janubin wa shamali duk da iskar take kadawa wata daga kudu ta yi arewa wata daga arewa ta yi kudu har yanzu da wurin yana nan yadda yake yace ka anni gadatal bait ko ba haka ba in guda biyu ne sai a ce kifa wato kifa idan mutum biyu ne kenan to ɗabi'a ce ta larabawa ko ɗabi'a ce ta harshen lokacin da za su yi mukatsaba ko da da mutum ka anni gada talbaini ni din a ranar da za a rabu da safe kai ka ce ni din yau mata hammalu a ranar da suka ɗaɗɗora kayansu a kan raƙuma za su tafi lada samuratil hayyi a daidai wajen wato ainihin magariyar unguwar ko rigagen da suka zauna ɗin idan ka ganni ka ce na kifu hanzari wato ainihin mutumin da yake bare dan guna ne ai kun san guna wani abu ne a kawai za ga ya fito a kewaye haka kamar abin nan mai gare ta ɗaci yawwa saboda haka bare tana sa idan mutum saboda tsananin ɗacin har idan har idan kai rika fitar da kwalla kamar hawaye zai fito yace to idan ka ganni kai ka ce guna nake barewa yadda idanu nake ta zubar da hawaye saboda masoyiya za ta tafi wukufan biha sahbi alayya matiyahum yaquluna la tahlik la tahlik asan wa tajammali fi wukufan biha sahbi tafaddal abokanina sun tsaya a daidai wajen alayyam abokanai sun dakatar da matsiyahum ababen hawansu biha a daidai wurin suna taimun wa'azi ya kuluna suna cewa la ta halak asan ko la ta halik karka je ka halaka mana asan saboda bakin ciki da damuwa wata jammali ka ɗan yi ado mana ka yi haƙuri ka yi ado da haƙuri ka manta da abin da ya wuce a baya wato shi yana kuka sannan abokanansa kuma suna ne suna tarallashinsa an gane ko almatsi jam'i na almatsiya almatsiya tu dabbar hawa guda ɗaya sai a ce mata almatsiya idan suna da yawa almatsiyu wato ba tare da me ba ba tare da ta'ut ta'anis ba bambancin su kenan wukufan biha sahbi alayya matiyahum wato abokanina sun dakatar da dabbobin su a kaina ni ina tsugune ina ta kuka su kuma sun dakatar da dabbobin su a kaina ya kuluna suna cewa la tahlik asan kar ka halakar da kanka saboda bakin ciki shine al'asa bi ma'ana alhuzun wata jammali ka ƙara yin hakuri Allah zai shi kana sai ma ki da shi a haɓar da Allah to ani ba sun labar labaran ta zuwa sai biya a tsani ma su karin jawar ke to ya kana shi cikin kenan ƙarshe goma ƙarshe goma sai hannun da shi sanar da Allah yake na a zan na ce da jerin
ka ga mu samu mun yi magana ba wallahi abin da na ciwo kenan jiya da daddare na so bullo ya ka je kayan karatu
amma da an kai kaujen da na fito mun je mun tattauna mun da na san ka zo lokacin da muka taso da raje mun ka tattauna kuma yi ba ka san iya
ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب أم كذا لفظا ألقيا waɗansu daga cikin malaman tafsiri suka ce shi ma a bisa ga wannan ka'idar ce ta kifa ina fata mu fahimta domin ko dai zanto mutum ɗaya ne ake wa magana da shi wato sai aka mu'amalance shi kamar mutum biyu ko da yake waɗansu suna tawili su ce asalin kifa ɗin nan wato kifan ne akwai kamar kif filil amr kenan ko to amma kan ƙara nun ta taukid alkhafifa sai zama mai kifan to wannan nunin taukid ita ce ake ibdalinta sai a mayar da ita mai alif haka can ma suka ce alkiya fi jahannama asal kalam alkiyan bi nuna tauki fi jahannama kulla kaffarin ani lakin na nuna tauki ubdilat alifan sai aka canja wato ainihin nuna tauki din ta zama mai ta zama alif kenan ina fatan dai kun fahimci wannan dan ko za ka ga irin sa wani lokaci a wani wuri sai makatsuwa ta biye ce me وليل كموج البحر أرقاص له علي بأنواع الهموم ليبتلي فقلت له لما تمطى بحبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي yace walailin ka maujil bahari lafazin walailin ana kaddara rubba kafin lail din wawu din nan ana kiranta wawu rubba asalin zance wa rubba lailin da haka lailin din nan kaga mudaf ne zuwa ga me rubba dan haka ma koda da aka cire wannan rubba din aka kawo wawun walailin sai ya zanto saboda kaddara ta lailin din ya ci gaba da zama majrurun bil idafa an gane ko asalin zance wa rubba lailin shi yasa wadansu suke kiranta wawu rubba wa lailin ka maujil bahari ai wa rubba lailin ya so da dama akwai daren da ka maujil bahari kai ka ce wato ainihin igiyar teku ce yadda yake a mummurɗe wato dare na bikin ciki da damuwa kenan arha su dulahu alayya arha su dulahu ya lullubar da su dulahu suturarsa alayya a kaina as-sudul jam'i ne na as-sadlu as-sadlu kuma shine as-satru ko as-sitru kamar labule kenan wato sai ya kirga kowane awa daga cikin awannin dare wato kamar wani ninki ne wani- na- na wani mayafi baki mai kauri da yake lullube shi da shi arha su dulahu alayya gaba ɗaya ya lullubar da mayafansa a kaina shi daren bi anwa'il humumi da nau'i nau'i na damuwa da na bakin ciki alhumum jam'i na alhammu an gane ko alhammu kuma damuwa kenan alghammu shi ma damuwa sai dai galibi akan yi alhammu akan abin da mutum yake jin tsoron faruwarsa nan gaba alghammu kan abin da ya riga ya faru yanzu kake jin haushin faruwarsa sai yasa alhammu ya fi damun mutum da yawa wa ta'ifatun kad ahammatuhum anfusuhum kaga ai suna jin tsoron abin da bai faru bane kare faru munafikai da an fita wajen yaki yazunnuna billahi ghayra al-haqqi dhanna al-jahiliyya yaquluna hal lana min al-amri min shay bi anwa'i al-humumi liyabtali daren yayi mun haka ne wai dan ya jarrabe ni ya gani jarumi ne ko ba jarumi bane zan kare ko ba zan kare ba wai wai wai jarabawa daren ya bashi fa qultu lahu ni ko sai nace da shi lamma tamatta bi sulbihi yayin da ya miƙar da sulb din sa sulb wato gadan baya kenan wa ardafa a ajazan ya mayar da ƙugunsa baya wa na abi kalkali ya ɗaga ƙirjinsa wato kaga daren ma sai kamanta shi da yadda raƙumi yake domin lokacin da raƙumi zai tashi kaga ya yake kenan kaga abin nan tamatta bi sulhi yakan miƙar da gadon bayansa ne ko ba haka ba wa ardafa a ajazan ƙugunsa sai ya ƙasa wa na abi kalkali ƙirjin kuma ya sama kenan to sai ya kwatanta dare da haka karo na farko na daren da ya wuce shine wato ƙugunsa kenan tsakiyarsa kuma wato shine abin nan din can karshe karshen dare shine na abi kalkali an fahimta ko wato ya gagari ya kusa wayewa kenan sai na faɗa masa daidai lokacin da yake cikin wannan hali na ce mai ala ayyuhal lailu tsawilu na ce ya kai wannan dare mai tsawo alanjali haba ka yaye mana ka yi tafiyar ka dare ya yaye gari ya zo mana bi subhin ka zo da wata safiya mana sai kuma ya shiru ya isu da rake ya ce wa mal isbahu minka bi amsali ahab in ma safiyar ta zo ma ba tafi daren ma sauke sauke ba duk ɗaya ne bakin cikin dai bai riga ya gushe ba yadda ya zo da daren haka da safu to kaga a nan gurin ya kawo maka asubuhu da al-isbahu dukkan su koma a nasu daya dukkan su yana nufin asabahu da asabahu da al-isbahu da asubuhu dukkanin sa ne ma'anar su daya sai kuma yace me a makatuwa ta biyu wato kaga nan gurin daidaikun kalmomi tamatta bi ma'ana madda ya miƙar ya ja bi sulbihi gadan bayan sa kenan ardafa a ajazan al-irdaf mayar da abu baya da haka idan mutum ya hau dabba sai ya ɗora wani a kuturi za a ce ardafa fulanan ala zahari dabbati ma'ana ya sace a baya kenan wanda aka ɗora a baya shine radif kamar yadda ma zai ta kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wa sallam ala himar shine ardaf al irdaf wa na'a bi kalkali na'a da na'a dun ma'anarsa da bi ma'ana ba'uda arada wa na'a bi janibihi a wata kira'ar arda wa na abi janibihi duk dai ma'anarsa da kamar ibdali ake na na'a na'a ayi ibdalin alhamza ta zama wato harful mad shine wa na abi kalkali kalkal kirji kenan kashin kirji shine kalkal cikin larabci aha
وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد القيد الأوابد هيكلي لكر مفر مقبل مدبر معا قد المود صخر حطه السيل من علي له أي طلابضه وساقان عمد وإرقاء وإرقاء إلحال وتقريب تدفل فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المزين فعاد عداء عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغتدي وظل طحال اللهم ما بين وظل طهاة اللحم نعم وظل طحال طهاة اللحم ما بين مضج ما بين منضج ما بين موضج خفيف شواء او قدير معدل yake cewa wa kad aktadi yaso da dama nukan tashi da sassafe alghada kenan yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi idan an ce iktada fulan bi ma'ana istayqaza mubakkiran fi sabah wa kad aktadi yaso da dama nukan tashi da sassafe wa tayru fi wukunatiha ko da tsuntsaye ma suna cikin shekarsu ba su riga sun fito ba kaga wannan akwai zuga kai a ciki mai yawan gaske domin ba wanda ya fi tsuntsu sammako manzo Allah yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah kama yatawakkalu at-tayr la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bi dhanin kaza tsuntsu yana sammako sosai amma shi yana cewa yana fita tun kafin tsuntsu ya tashi daga shekarsa bi munjaridin lafazin munjarid wato doki wanda yake mai yankakken gashi gashinsa baya da tsawo domin su a wurin laraba dokin da yake da gashi da tsawo daga wuyansa zuwa kansa ba ado ba ne ba baya daga cikin dawaki da laraba ke so sun fi son mai gajeren gashi saboda ya fi gudu kuma ya fi jurewa wahala saboda mai yawan gashi da yawa shine munjarid bi munjaridin da wani doki mai gajeren gashi qaidil awabid haikali al awabid dabbobin daji kenan sune al awabid galibi akan ce musu al awabid in sun zanto cikin irin waɗanda ake farautar su a farauce su to shi wannan dokin nawa wanda yake munjarid mai gajeren gashi qaidil awabidi kace shi da baibayi ne ga dabbobin da ake farauta ma'ana duk gudun da suke lokacin da ya taho a su kwane kamar an sa musu da baibayi sai ya kamo su A mak- wato makura kenan ta wasu sannan kuma gashi haikali ƙatu shine haikal an gane ko mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmudi sakhrin hatta hutsailu min ali mikarrin mai kai farmaki ne mifarrin mai iya ja da baya ne kuma wajen a ja da baya in halin ja da baya ya kama mukubilin yana ci gaba mudbirin ko mai juya baya ne ma'an haɗe da juna to shi ne a nan gurin suka ce ya za a iya haɗa masa siffofi waɗanda suke wata kishiyar wata domin alkarru shine kai hari alfarru kuma gudu mutum ya gudu kenan idan an ce mikar wato mai yawan kai hari kenan mifar mai yawan gudu mukubilin wanda yake yin dan ayi gaba ayi gaba kenan mudubirin wanda kuma yake juya baya ya dawo ma'an a hadar juna kaga waɗansu sun yi nakadin wannan baitin suka ce tanaqub ne a cikin wannan baitin wa alal aqalla a cikin wannan shatrul awwal min hadha al bait fihi tanaqud لأن الكر ضد الفر والإقبال ضد الإدبار haka suka ce amma waɗanda suka kare imrul qais suka ce a abin da yake nufi in ana so a kai harin dokin ya iya kai hari in ana so a gudu kuma haka kuma ba a kamo shi in ya gudu in ya kai hari sai ya kama in an biyo shi kuma ya gudu kuma ba za a kama shi ba kaga wannan duk abin da ake so ne ga doki sannan kuma shi yaƙi ɗan zamba ne ai ba kowane lokaci ba ne kai hari duk wanda za a ce gaba dai gaba dai ne kodin lokaci wata rana zai mutu amma dai zai iya gaba lokacin da ake son yin gaba kuma zai iya yan baya lokacin da ake son ai baya da da baya auren rago ai ba tsoro bane ba shirin da wala ya illa mutaharrifan likitalin ne aw mutahayyizan ila fi'atin qur'ani ya tabbatar da mutaharrifan likital mutumin da zai dan yi kwana haka kamar zai gudu ko ba gudu ba ce ba dabara ce zulli yayi maka aw mutahayyizan ila fi'atin ko kuma dama ya tsokano fadan ne don ka biyo shi a guje abokanansa suna can sun shirya a wani waje kuna tsammani ya gudu sai ya je can ya kai ku sai a gama da ku to kaga duk wannan akwai dabarin yaki a wannan wato kaga a nan gurin dai wato ya siffanta dokinsa da duk abin da ake bukata da dokin da ya kamata a tafi wajen yaki da shi ne bikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an ka julmudi sakhrin kai ka ce wani mulmulallen dutse ne julmud idan an samu babban dutse baka ganin wani dutse a can sama kamar an dora shi shine julmud julmud sakarin kai ka ce mulmulallen dutse ne akan kamfar dutse hatta husailu wanda ruwa ya turo shi min ali daga can sama ka kaddara irin wannan mulmulallen dutsen wanda kila mutum ɗari ba za su iya ɗaukar shi ba idan aka ce an turo shi zai faɗo daga can ya zo ƙasa ya rugugin sai ke to yana nufin yadda rugugin sa yake haka rugugin dokin sa yake in ya taho kaga Allah ya dokin magawa in ya taho sai a gudu ba za a tsaya lahu ay talazabin ga kuma siffofi da zai ba dokin yana da kugu irin na barewa wata kana amatin kwauri irin na jimuna wa irkha'u sarhanin yana da kuma wato tsalle irin na kalkeci wa taqribu tatfuli yana da gudu kuma irin na dila wato irkha da taqrib din nau'ika ne na gudu an gane ko irkha wato shine gudu irin na sarhan sarhan shine azzib kun gane ko taqrib kuma wato gudu irin na dula taqribu tatfuli at-tatful shine as-sa'alab wato dula kenan ina ba kuna fahimta wato nau'in yadda gudun sa yake idan ya dora kafafun gaba ya daga su to na baya kuma yana dora su a wajen to wannan shine taqrib a cikin gudu to idan kana son ya maka gudu irin na dula zai yi idan kana son ya gudu irin na kirkeci kuma zai yi ga kwauri kuma irin na jumuna kaga kenan kafar za a rika tura ta nesa tunda kwaurin mai tsawo ne sannan kwaurin idan yadda ce kuma mai kwarfi ne domin kwaurin jumuna tashi hankali ne wato an gane ku saboda karfi ne da shi sosai da sosai an gane ku sannan kuma gashi ba ya da babban kugu tunda kugunsa irin na barewa ne a tsakale yake kaga duk wannan siffofi na dokin zai gudu baya da nauyi kuma ga ƙarfi ana cikin wannan fa'anna lana sirbus sai kawai ga wani ayari ya bayyana gare mu lafazin sir yana nufin wato kamar wani gungu ko kuma ka iya cewa garki garki na wato ainihin bareyi ana kiransa sir garki na shanu ana kiransa sir haka jama'a ta tsuntsaye lokacin da suka taso a sama nan da yawa a jere su ma ana kiransa sirb haka kuma bauna ta daji wanda suke garken su guda su ma ana kiransa sirb to ya siffanta dokin da duk waɗannan ababen da ya faɗa ce fa anna lana sirbun kawai sai ga wani garke na dabbobin daji irin waɗanda ake farauta su ya bayyana gare mu anna lana ai zahara lada arada lada ya bujuro mana ka anna ni'ajahu azara da warin ka anna ni'ajahu kai ka ce wato baunar da ke cikin wannan garken azara da warin yan mata ne da suke tsawafi ga dutsen da ake kira da war fil mula'il muzayyali sun sanya gyale wanda yake mai geza ana jan shi a ƙasa wato abin da yake nufi a nan gurin shi lafazin dawar wato um, ka iya cewa wani gida ne na bauta ko ɗaki ne na bauta da laraba suke yin sa a siffar ɗakin ka'aba yayin da suke nesar ɗakin ka'aba to sai su yi wani ɗaki ɗan ƙarami a madadin ɗakin ka'aba sai su rinka yi masa ɗawafi yadda ake wa ɗakin ka'aba ɗawafi ina fata an fahimta to galibi wanda suke yin ɗawafin zaka samu mata sun fi yawa sama da maza da haka sai kawo azara azara kuma jam'i na al'azra'u al'azra'u budurwa kenan an gane ko al'azra kaga jam'in sa ya zama azara wato da yawa ra'un fataha ko azari amma dai azara shi aka faɗa kun gane almula wato nau'i na riga da mata suke sawa doguwa bayan an sa ta daidai tsawonta to kuma daga nan baya tsawonta yakan tsara na gaba sai ya zanto tana da wata geza a baya wadda idan tana tafiya wannan gezar ana janta a ƙasa tana share sawunta to yawanci a wancan lokacin idan matan za su yi dawafi sukan sanya wannan rigar ce mai tsawo suna zagaya wannan ɗakin cikin takama da yanga da kwalliya to sai yake siffanta dabbobin da zai farauta saboda yadda suke a wuri da ba sa tsammanin wani zai kawo musu hari kaga za su zanto suna tafiya cikin takama yadda irin waɗancan 'yan mata ke tafiya cikin takama suke tsawafin dawar ina fatan kun fahimta shine fa anna lana sirbun sai ga wani garke na damun daji ya bayyana gare mu ka anna ne ajahu kai ka ce dabbobin da ke cikinsa a zara da warin 'yan mata ne da ke kewaya dawar ɗakin da ake kewayewa a madadin ka'aba fil mala'il muzayyali fil mula suna cikin doguwar riga almuzayyal wadda take da geza ana janta a ƙasa daga zayil ne almuzayyali fa'ada ida'an kawai dokin nawa ko sai ya wani irin tumbe baina saurin wanadatin sai ga shi tsakanin ta matar ɓauna da namijin ɓauna wato sai wanda na ga dama in farauta saboda da yayi wannan tsallan sai ga shi a tsakiyar su nan ga ta matar nan ga namijin wanda nake so shi zan farauta dirakan wato har ya riske su duk da gudun su walam yumdah bima in fayuksali bai ma hada gumi ba da wani ruwa ballantana ma a nemi a wanke asan doki ma yana gumi idan gudu ya gudu to shi gashi har ya kama waɗannan dabbobin masu gudu da menene ba tare da ya gumi ba wa zalla tuhatul lahmi ma baina mundijin safifa shuwa'in aw qadirin mu'ajjali shikenan wa zalla tuhatul lahmi a rannan masu dahuwar nama ko suka yini ma baina mundijin safifa shuwa'in tsakanin wanda yake jajjera fale-falen nama akan dutse au qadirin mu'ajjali da kuma wanda yake dafawa a cikin tukunya irin da huwar wuri a dan kawo mu fara taba kafin sauran yanzu dan duniya kina tuhatul lahabi daga attahi ne attahi mai da huwa guda daya attuhat sun zama jam'in su kenan ma baina mundijin safifa shuwa'in idan an ce safifa shuwa'in wato akwai nama da ake yanka fale-fale kamar yadda ake kilishi sai su ɗan shanya shi a kan kamfar dutse ya bushe to wani sai a ce a haka wani kuma ana ɗan kara shi kusa da wuta yadda wuta za ta ɗan ba shi tsoro dai ba ya da hutan wurin ba to kamar dai ka iya cewa kilishi kenan ko tsire au kadirin mu'ajjali ko kuma wanda ake dafawa a tukunya amma yar karamar tukunya a ɗan kawo kafin sauran ya zo wato shi aikin shi ya riga ya gama shine kamo ɓaunar amma dahuwar kuma akwai waɗanda suke yi a gefe manya ba sa dahuwa sai dai su tsaya daga gefe a kawo musu kaga da yin faɗo wajen farautar sai sai nuna shi kaɗai je amma wajen dahuwa ko masu dahuwar suna da yawa to ka kuwa ai ba karamin dan farauta bane zai kawo naman da sai an yi gayya a dafa zalla tuhatul labi kuma suka yi ni suna yi domin zalla yana nufin an fara yi da da rana har aka yi ni ana yi ma baina mumbijin safifa shiwa'in au qadirin mu'ajjali ala kulli hal wannan kaɗan kenan daga cikin maqatu'at na imrul qais wato abinda za mu fi damuwa da shi um, ba wai al-itarul am na baiti ba ɗaiɗaikun kalmomi na baiti don shine abin da zai sa mutum ya samu ƙarin larabci a cikin larabcin sa yau da gobe kar ku manta mun ce kifa asalinsa menene kif ne amma sai aka kawo alifu tasniya kifa nabki kaga kif talab ne nabki sai zanto me jawabu talab dan haka sai zanto majzumun bi hazfi akhirhi domin asalin sa nabki ne amma tun da kifa nabki talab wa jawabu talab kaga talab ya zama majzum shine fi'il amri sannan jawabu talab shi ma dole zanto me majzum min zikira habibin wa manzili bi sikdil liwa mun ce sunan wuri ne wannan بين الدخول فهوملي ده دخول ده حومل دسو magariya samuratul hayyi lafazin alhayy abin da yake nufi unguwa ka yi cewa hayyu ga dankaya hayyu dorayi unguwa kenan sannan lafazin alhayyu yana zuwa da ma'anar kabila kabila an gane ko ana kiran su hayyu sannan ko rigage haka a ƙauye wani ɗan rigage sai a ce alhayyu kenan hayyu bani fulan wato rigagen zurriyar gidan wane kenan naqifu hanzali naqif abinda kake barewa kenan mai bare hanzal muka ce ita ce mai guna wuqufan biha sahbi alayya matiyahum yaquluna la tahlik asan wa tajammali wuqufan biha ay waqafu wuqufan suwaye suka tsaya din nan sahabi abokanan lafazin as-sahab jam'i ne na sahib wato sahib ala wazni fa'il sahab ala wazni al-fa'l kamar rakib ar-rakb war-rakabu asfala minkum sahib as-sahab ina fata an fahimta aham da kuma safir da kuma as-safru fa inna qaumun safrun jam'i kenan mutane da yawa a timmu salatakum fa inna qaumun safrun kaga dukan su ala wazni fa'al yana nuna siga ce ta jam'i kenan um alayya matiyahum lafazin almati mun ce jam'i na me almatiyatu almatiyatu dabbar hawa kamar ah, taguwa ta matar rakumi kenan ko godiya dan ana kiranta matiya abin hawa dai shine matiya in ya zanto yana da yawa sai a ce almati ko a ce almataya an gane ko almataya jam'i ne shi ma na me na almatiya wato sai a ce almataya almataya a larabcin yau ba a kiran su haka a larabcin zamani na yau ba za ka kira mota da suna matsiya ba Ah. sai dai almarkab idan ka ce almarkab ya shafi har ta mota kenan ko sayyara dama sayyara kowa san aiki ne sunanta yaquluna la tahlik asan wa tajambali al'asa shine me alhuznu idan ka ce alhaznu ko ma'anarsa ta canza ya zama tudu kenan shine alhazanu kaga bambancin wasali ne kawai alhazanu amma alhuznu shine wato na damuwa ko bakin ciki kenan Aisha ke cewa ma rawdatun min riyadil hazni riyadil hazni wato dausayi da yake kan wani dan tudu haka mushibatun khadra jada alaiha musbilun hatnu يضاهك الشمس منها كوكب شرق مؤذر بكمال النبت مبتهل الى اخره الحزن دي دو تدو kenan da haka alhuzn shine damuwa ko bakin ciki innama ashku basi wa huzni ila Allah mhm
وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن alhazana wancan kenan da yawa abin nan din fata kenan amma alhazn shine duhu tudu kenan na'am um, sai mai kenan walailin kamaujil bahri arkhasu dulahu alayya lailin mun ce lailin din nan wawu din nan wawu mai ce wawu rubba jamil jiddan ai wa rubba lailin kamaujil bahri arkhasu dulahu as-sudul jam'i ne na as-sadlu as-sadlu kuma shine as-sitru wato tufafi kamar ka ce ko ko mayafi ko abin shimfiɗawa ko labule da ana kiransa as-sadlu ko as-sitru arqa sudulahu alayya bi anwa'il humumi al-humum jam'i ne na al-hammu liyabtali ay liyabtaliyani wa yatabayyana mada shaja'ati wa basalati hal ana shuja' aw juban aw jaban فقلت له لما تمطى بصلبه الصلب شنو الظهر قدام بايا كده واردف اعجازا وناء بخلخلي اعجاز جمع لنا العجوز العجوز قوغو كده العجوز جمع انسى الاعجاز al'ajus nan wurin kugu kenan al'ajaz ya zama jam'insa kenan ka annahum ajazu nakhlin khawiya wa ardafa ajazan wa na'a bi kalkali na'a yani ab'ada kenan ya nesantar da kalkal kalkal shine me eh kasusuwan kirji ko kirji gaba ɗaya ana kiransa kalkal sannan kasusuwan ana kiransu kalkal ألا أيها الليل الطويل ألنجلي بصبح وما الإصباح منك بأمثلي وقد أقتدي والطير في وكناتها والطير في وكناتها وكنات من جمعنا وكنا وكنا guda ɗaya kenan wukunat ya zama jam'insa shine mai al'ush wato kamar sheka kenan ta tsuntsu shine wukunatiha nukan tashi da sassafe tsuntsaye suna cikin shekar su su farka ma daga bacci ba lafazin at-tayr ana amfani da shi ga guda ɗaya ko kuma da yawa awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffat kaga saffat jam'i ne an siffanta shi ne kuma game tayr kenan domin hal ne sahibul hal din shine at-tayr kaga guda ɗaya at-tayr haka kuma da yawa الطير kana الطير اسم الجنس ne الطائر tsuntsu guda daya da yawa kuma tsuyur kaga ismul jins ismul jins kuma yadullu ala aljam bi munjaridin mun ce munjarid shine me aha doki wanda yake makuto shi'ar wato an yanyanke gashinsa ko dama a halicce gashinsa baya da baya da yawa kenan qaidil awabid haikali al awabid mun ce su ne dabbobi na daji waɗanda ake farauta su haikal wato babba kenan lafazin haikal ana kiran ga abin da yake babba sannan lafazin haikal yana nufin kaman kwarangwal din mutum shi ma ana kiransa haikal an gane ku mikarrin mifarrin mikar bi ma'ana yujidul kar mifarrin bi ma'ana huwa mujidun kadhalika lil farri muqbilin mudbirin ma'an ka julmudi sakhrin hattahu as-sayl min ali as-sayl wato mamakon ruwa kenan ba wai ruwan da yake gudu a ƙasa shine as-sayl min ali wato wani malamin mu da yake karantar da mu yake cewa mutum ba zai fahimci wannan baitin wa sai in ya zauna a ƙauye kuma inda duwatsu suke yace lokacin da yace lokaci bayan lokaci ba wai kullum ba hakan ga irin wannan yan ƙananan duwatsu da ke can saman dutse wani lokaci kawai sai su sai su murgino ka rasa me ya turo su to amma galibi an fi yin haka yin ana ruwa shi yasa shi maka ga siffanta shi da ruwa yace ƙaran da zaka ji malam kai ka ce zulzal ne za a kamar girgizar kasa rugugin abin tunda zai ci karo da wannan dutsenin yayi nan har ya gangaro kasa shine ka julmudi sakharin hattahu sailu min ali lahu aytala zabin aytala shine kugu kenan azzabiyu wato bareyi kenan lahu aytala zabin wa saqa na'amatin na'ama ita ce jimna wa irkha'u sarhan sarhan shine الذئب الذئب كالكيتي كنا إرخاء نوع قدن سكنا وتقريب تدفل التدفل شنو الثعلب تقريب شنو نوع قدن سا شنو kawafin baya na dora su a inda ya ajiye na gaba an gane ko fa anna lana anna bi ma'ana arada arada lana sirbun mun ce sirbu shine duka wani gungu sawa'un na dabbobi waɗanda ake farautar su ko kuma na wato tsuntsaye ko menene lafazin sirbi yana nufin su kenan shine fa anna lana sirbun ka anna ni'ajahu an ni'aj jam'i na na'aja wanda galibi akan ambaci tunkiya ne da suna na'aja shi yafi yawa a larabci amma bauna ta daji ma ana kiranta da suna na'aja a wani larabcin كأن نعاجه عذارى دوار عذارى جمعنا العذراء العذراء شنو muka ce budurwa kenan ilmula ilmuzayyali fa'ada ida'an ada ma'ana ya riski ko ya kai farmaki ida'an matukar kai hari baina saurin wani ajatin kawai sai gashi tsakanin saur bijimin sa wani ajatin da kuma bauna ko ta matansa da namijin saur da na gidan da na daji ga ana kiransa saur haka na aja din dirakan wa na sai riske su kenan walam yumdah bima'in fayuksali wa dhalla tuhatul lahmi ma bayna munbijin safifa shiwa'in shiwa dama shine abin da gasawa ake safif in yana jejjere kenan munbijin safifa kaga munbijin ismul fa'il ne safifa sai ya zama to maf'ul bihi dinsa ko mudaf ne shiwa'in ko mudaf ilayhi ma baina munzijin safifa shiwa'in kawai sai tuhatul lahmi masu aikin nama suka suka yi suna aiki ma baina munzijin safifa shiwa'in tsakanin mutumin da yake yake kokarin ya ya tanadar mana safifa shiwa'in jerarren gasasshen nama au kadir mu'ajjali da kuma wanda yake mai kokarin dafa shi a cikin tukunya yar dafa kusa a dan dufa a kawo mana mu dan fara ci kafin sauran na gayya wani kowa da kowa ina fata an fahimta wato babban abin da mutum zai damu da shi a cikin ashirul jahili na larabci ni ba na damuwa da ma'anan baiti gaba ɗayansu sama da ma'anar ɗaiɗaikun kalmomi am wani malaminmu ne ya koya mana wannan dirasa din yace domin madamin na a shi'irul jahili za ga akwai maguzanci mai yawa ce yanzu nan gurin sunan gurin tunda manhajin na Saudiya sai suka zazzabo baitocin wakin da suke so su faɗa a cikin maganar Irul Kais duk suka nisanci saura maganar mace da maganar giya wa musulki hubla kar taraktu wa murdi'an wa duk wannan sai suka shafe shi saboda batsan da ke ciki tana da yawa don saboda dan adam yana da wani abu idan ya karanta abu yakan tasirantu da shi wani to shi yasa sai a fi damuwa da ɗaiɗaikun kalmomin da za su ƙara mutum jari na larabci ba tare da ya damu da madamin na baitin ba wanda kila zai baka waɗansu tasawura ba su dace ba ko ya zuga mutum kawai ta alfasha ko wani abu da sauransu na'am na ga sai mu dakata haka insha Allah gobe za mu ci gaba da darasin mu kamar yadda muka saba idan Allah ya kai mu wannan ganar yanzu ba za mu samu dama asu tambayoyi ba a tare da rabi ta yi akwai darasi na mata ko shaka babu waɗannan ayoyi da ke cikin suratul ma'ida malamai sun yi musu fassara daban-daban abdullahi dan abbas allah shi kare da a gare shi shi da waɗansu cikin sahabbai da waɗansu malamai cikin tabi'ai suka ce ayar tana magana ne akan mutumin da yake aiki da dokar da ba ta Allah ba